إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى وطاعته استجابة لقوله سبحانه وتسامى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون لما خلق الله تعالى الإنسان ركب فيه شهوة جنسية وميلا فطريا للجنس الآخر لضمان بقائه واستمرار نسله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فالرجل يحس دائما وأبدا بحاجة إلى المرأة وهي تشعر دوما بحاجتها إليه فطريا ولم يجعل الإسلام لتصريف هذه الشهوة الجنسية إلا طريقا واحدا حلالا وهو الزواج الشرعي بين ذكر وأنثى كما قال تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لكن أيها المسلمون قد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام قد ضلوا سبيلهم في الحياة فعافوا ما خلق لهم ربهم من الزوجات الطاهرات وتاقت أنفسهم إلى الشذوذ واللواط وابطلينا كذلك بنساء ما هن كالنساء خلأوا الحياء وسلكوا طرق البغاء فساحقت المرأة المرأة واستغنت بها عن الرجال والعياذ بالله ولكن الأخطر من هذا يا عباد الله هو وصول الأمر إلى حد زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة في دولتنا النيجر المسلمة والعياذ بالله ما أعظم المصيبة بل وحتى وجد من القضاة من سمحوا بذلك باعتباره حسب ادعائهم من الحرية الشخصية وأن ليس هناك قانونا يمنع ذلك ونسي هؤلاء ونسي هؤلاء أن ذلك مما لا ينبغي أن يكون موجودا في المجتمع المسلم وأنه خارج عن تعاليم الإسلام بل وأن تقاليدنا النيجرية بل خارج عن الفطرة السوية فإن الله تعالى قد عابه قائلا على لسان لوط عليه السلام أتأتون الذكران من الأعلمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وبالعكس أتأتن الإناث من الآلمين وتذرن ما خلق لكم ربكم من الرجال فاللواط والسحاق عباد الله من كبائر الذنوب وهو محرم في جميع الشرائع وأما عقوبته هاتين وأما عقوبة هاتين الجريمتين فمختلفة فاللواط حده القتل وأما السحاق فليس فيه حد معين وإنما فيه التعزير معاشر المسلمين إن من أسباب تفشي هذه الفواحش من اللواط والسحاق أولها فقدان الحياء والخوف من الله يقول الرسول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وما فارق الخوف قلبا إلا خرب يقول إبراهيم بن سفيان رحمه الله إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها ولله در القائل فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ثانيها التقليد الأعمى للكافرين فقد وجد في المسلمين من يقلدون الكفار بلا تفكير وقال ولقد تنبأ رسولنا صلى الله عليه وسلم بحدوث ذلك قائلا ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حظو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ثالثها عباد الله تعسير الزواج وتعقيده فقد يلجأ من يلجأ إلى الحرام والشذوذ فما يلجأ من يلجأ إلى الحرام والشذوذ إلا لعجزه عن الزواج الحلال وهذا أيضا مما تنبأ به رسولنا عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه قائلا إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رابعها ضعف المعاشرة الزوجية فمن أكبر مقاصد الزواج إشباع الرغبة الجنسية فإذا لم يتم تحقيق ذلك فقد يلجأ أحد الزوجين عند فقدان التقوى إلى الزنا أو اللواط والصحاق لإشباء تلك الرغبة فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح وكذلك الرجل لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف معاشر المسلمين عباد الله إن لفاحشة اللواط والسحاق آثارا مدمرة خطيرة على الفرد والمجتمع فمنها غضب الله وانتشار الأمراض والأوبئة فيقع إذن على ولاة الأمر عبء كبير في محاربة هذه الجرائم والفواحش وذلك بالأخذ على أيدي دعاتها وسن القوانين والعقوبات الراجعة لمنعها وأما أنتم أيها الآباء وأما أنتم أيها الآباء فأحسنوا في تربية أبنائكم كما أمركم الله واغرسوا في قلوبهم الحياء وكرهوا إليهم الرذائل وحصنوهم من الانترنت فإنها والله فإنها والله من أكبر أسباب تعلم تلك الفواحش والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فاللهم جنبنا وشبابنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd sai uwa masu girma ina ma kaina daga baɗayenmu wasiya da abin da muka saba yi ma kanmu wasiya da shi shine mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki mu bi dokokinsa mu yi ƙoƙarin dawama akan abin da ya halice mu don shi na ibada 'yan uwa masu girma lokacin da allah maɗaukakin sarki ya halici ɗan adam ya sanya masa sha'awa kala biyu sha'awa ta baki da sha'awa ta farji sha'awa ta al'aura sha'awa ta baki sai ya buɗe kofa duk abin da kake so ka ci in ba wasu 'yan kaɗan ba da ya hana amma ita kuma sha'awa ta al'aura don saboda haɗarinta sai allah maɗaukakin sarki ya hore muna hanya guda tallintal domin biyar wannan sha'awar kama yadda yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha bayan allah ya halicci annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya halatta daga gare sa matarsa don saboda ya samu natsuwa daga gare ta don haka ɗabi'a ce ta ɗa namiji ya yi sha'awar ɗiya mace kamar yadda ɗabi'a ce ta mace ta yi sha'awar ɗa namiji sai dai wannan sha'awar babu hanyar da musulunci ya baka damar ka biya ta in ba ta hanyar aure ba tsakanin mace da namiji domin ba a ce ma abu zawaj ba a ce ma abu aure sai in an samu mabambantan jinsi raƙumi da raƙuma kaza da zakara saniya da sa mutum da mace icce da itanya kare da karya amma in aka samu jinsi guda to ba wannan ba aure ba ne sai dai a nemi masa wani suna shi yasa allahu subhanahu wa ta'ala ya ce famani taga wara a zalika fa'ula'ika humul adun duk wanda ya nemi wata hanya ta biyan bukatarsa ta sha'awa bayan aure da allah ya halitta masa to wannan yana daga cikin 'yan ta'arda 'yan uwa masu girma wannan zamanin an jarabce mu da wasu fitinannun mutane da suka fanɗare ma tafarki na ɗabi'ar halittar da allah ya halice su aka samu wasu maza su wanda suke sha'awa su ne uwarsu maza hanyar biyan su ita ce liwaɗi aka samu kuma wasu mata ba kamar sauran mata ba su kuma abinda suke sha'awa su ne uwansu mata don haka hanyar biyan su ita ce yin liwaɗi abin ya ƙara muni ta yadda aka samu a 'yan kwanakin nan wasu mata guda biyu da suka kulla ma junansu aure kai karawa da karau mafi girman musibar shine da aka samu wasu daga cikin alkalai na ɗagutu alkalan shaidan da suka tabbatar musu da wannan auren wai a cewarsu suna da incin yin haka domin babu doka ta nijar da ta hana yin haka la ilaha illallah muhammadun rasulullah mai faɗin wannan ya manta da a ƙasar musulmi yake idan dokar ƙasa ba ta hana ba to ba zai dibi dokar musulunci ta hana ba shi ba musulmi ba ne ba zai dibi musulunci ba tabbas wannan abin da ya abku ya mahimma digocin tayar da hankali har a samu wani musulmi da zai tabbatar da wannan yan uwa masu girma liwaɗi da zina manya-manyan laihuhuka ne laihuhuka ne waɗanda babu wani addini da aka yi face ya haramta wannan hatta a addinin kiristanci addinin yahudanci duka liwaɗi da maɗigo bai halatta ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin mutanen annabi lot yake cewa a ta'atun na zukura na min al'alamin Allah ya ce musu shin kuna zuma mazaje a cikin halittu ku maza kuna zuwa mazaje da niyyar biyan bukatar ku wata daruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah ya halatta muku na daga matayanku wannan tambaya ce amma ba tambayar da ake so ka ba da amsa ba a ilimin balaga ita ake ce ma al-istifhamul tawbihi wal inkari tambaya ce ta nuna munin abin da suka yi da kuma hannunka mai sanda game da wannan da ƙarshe allahu subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa humul adun wanda suke wannan 'yan ta'adda ne za mu gami yasa allah maɗaukakin sarki ya siffanta liwaɗi da ta'addanci 'yan uwa masu girma hukuncin liwaɗi a musulunci karara shine a kashe wanda aka kama yana yi da shi da wanda yake ma amma shi kuma maɗigo mace ta sadu da mace ta biya bukatar ta da mace musulunci bai ƙayyade abin da za a yi mata ba ya bar kowa a buɗe ita hukuncinta shine at-ta'zir ma'ana ladabtarwa shi kuma at-ta'zir a ilimin fikihu abu ne wanda yake kai ga komai ma yana daga cikin at-ta'zir a ci tararsu ko a sanya su kaso ko a ba su kashi kai a cikin atta'adir ma hatta kisa yana iya shiga a ciki domin tasarrufin ra'i alar ra'iya manutun bil maslaha hukumomi su ya kamata su dubi maslahar wani ladabtarwa ne zai iya jan kunnan masu yi su bari wannan shine hukuncin liwaɗi a maɗigo a musulunci yana iya kai ga ai musu komai inda ladabtarwa ne yan uwa masu girma yana daga cikin abin da ya jayo yaduwar wannan musibar da alfashar ta liwaɗi da maɗigo abu na farko shine دان الحياء والخوف من الله rishin kumya da rishin tsoron Allah dama manzon Allah ya ba mu labari fa in lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka kumya to ka aikata abin da kake so ma'ana marar kumya shi yake aikata abin da yake so mai kumya shine ko yana so yayi abu in ya san aibi ne sai ya ƙi idan ba rishin kumya ba bayan kun yi abinku a ɓoye har sai kun zo kuna rabawa kuna gayyatar mutane damun aure wannan ya tabbata rishin kumya ne shi yasa wani mai hikima yake cewa fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza dhahaba al haya'u na rantsi da Allah a duniya babu alkhairi a rayuwa babu alkhairi har idan ya kasance a rayuwar babu kumya idan har aka ce al'umma ba su da kumya to ka kabbara ma wannan al'ummar ko kuma ka yi musu kabbara ta taɓewa da halaka yan uwa masu girma abu na biyu daga cikin abun da suka jawo yaɗuwar liwaɗi da maɗigo a taklidul a'malil kuffari kwaikwayo da kafurai kwaikwayo na ido ruhe tun kamin mazakuwar musulunci a al'adarmu ta mutanen afirka ko mu ce a al'adarmu ta mutanen nijar ba a san wai namiji ya aure namiji ba ko mace ta aure mace babu wanda zai taba ce ma kahin zakuwar ma musulunci wai ma lokacin jahiliya ana yin wannan amma lokacin zakuwar intanet da yaduwar turawa a cikinmu a nan muka koyi wannan anan suka koyi wannan hutsararru mazan allah ya yi gaskiya da ya ce لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حظو النعل بالنعل manzo Allah ya ce na rantsi da Allah sai an samu al'ummata wasu daga cikin al'ummata wanda za su rika koyin yahudawa da nasaru sawu da sawu kahwa da kahwa sai manzo Allah ya faɗi wata mai magana mai haɗari ya ce hatta lau'ata laukana fihim man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu dhalik yace har sai ya kai gada a ce a cikin yahudawa da nasaru an samu wanda ya zo yayi zina da ma'aihiyarsa a idon jama'a yace da sai an samu daga cikin al'umma ta hutsararru wanda za su yi koyi da wannan su ma su yi manzo Allah yayi gaskiya wannan labari ne na nuna aibi da hannunka mai sanda da manzon Allah yake muna yake bamu koyi da turawa abu na uku shine ta'qidu zawaji wa ta'sirihi tsananta al'amari na aure tsadanta aure da ba masu son yin aure wahala sai ya kawo kaza sai ya kawo kaza sai an yi kaza sai an yi kaza abinda Allah da manzo ba su hukunta ba ya zamanto wanda zai yi aure kamin ya yi aure sai ya shirya kuɗi na musamman wanda da a ce a da ne zai iya hatta ya ƙare auren mata hudu bai kashe wannan kuɗin ba tsadanta al'amari na aure shi yasa manzon Allah ya sha kunnuwanmu da cewa idan ya zo neman aure wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa to ku aura masa ta hiddo wanda take so ku aura mata inda ya dace ya hiddo wanda yake so ku aura masa inda ta dace sai manzo Allah ya ce illa tafa'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid idan ba ku yi haka ba to za a samu banna da fitina mai girma a ban kasa ga ta nan bannar da fitina ko ana gani rishin aure ke sa wasu marar tsoron Allah su yi liwaɗi rishin aure ke sa wasu marar tsoron Allah su yi maɗigo kamar yadda na gani a bidiyo a nan nijar a ɗaya daga cikin garuruwanmu wani mushe yake bayani kwanaki a shekara da ta wuce da muka yi bayani akan maɗigo wani mushe da yake bayani akan wata yarinya da aka kawo musu ƙara shi direktar ne na ekwalkin ana yawan kawo ƙaran yarinyar har sai da ya kai ga suka yi rambuwaye suka kori yarinyar ya ne ɗabi'ar yarinyar ita da ta ga mace mai kyau musamman in ta sa matsatsin kaya kawai sai ta rungume ta ta tana shafa mata nono yarinyar haka take yi mata 'yan mata da yawa abokanta suke ta kawo karanta da ƙarshe sai da aka kori yarinyar kamin yarinyar ta ta ta bata wasu wasu ta koya musu wannan lalatar da 'yan uwansu mata da yarinyar na an mata armi da Allah da za ta yi haka to sai dai kuma ba nan gizo ke saƙa ba ko da an yi auren kuma akwai wata matsala sababi na hudu da yake jawo yaduwar wannan shine da'aful mu'asharati zawjiyya karancin mu'amala ta aure rishin ba iyali haƙƙinsu a wajen kwanciya yana ɗaya daga cikin manya-manyan manuhohi na aure ishba'ur ragabatil jinsiyya shine biyan bukata biyan sha'awa idan ya kasance a aure ba a samu biyan bukata ta sha'awa ba shi zai kai ga mace marar tsoron Allah ta rika neman wata mace ko namiji marar tsoron Allah ya kama hanya ta zina ko kuma ta liwaɗi dan manzon Allah ya san da mahimmancin ba iyali haƙƙinsu na aure ya ce duk matar da mijinta ya neme ta akan yayi kwanciyar aure da ita sai ta ƙi manzo Allah ya ce la'anata almala'ikatu hatta tusbih mala'iku za su rika la'anta ta za su rika tsine mata albarka har sai ta waye sahiya a ba da mata kawai ake ba walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf aka su ma maza idan matarka ta nemi ka biya mata bukata babu wani uzuri ka kiya to kai ma wannan hadisin zai iya hawa kanka domin kullu hukmin sabata fi haƙƙin nisa'i fa yasbutu fi haƙƙin rijali taba'an illa bi dalil ikhtisas duk abin da aka ce in mata suka yi suna da kaza to ana nuhin han maza sai da dalilin da yana cewa a wannan na mata ne su kadai kina rishin ba iyali haƙƙin su a wajen kwanciya imma bangaren mace domin ba maza bane kawai har su ma mata ana samun haka ba ta gyara kanta balle mishin ya yi sha'awarta ko kuma wajen kwanciyar bata yadda ya dace samun biyan bukata ko kuma shi namijin baya kula da kanshi ta yadda ba ya da ma sha'awar ko kuma baya biya mata bukatar duka wannan yana iya kasancewa a kowanne bangare muna munasaba ce ta maɗigo a wannan shi ma na ga wata tambaya wadda ta tada min da hankali a ɗaya daga cikin ƙasashen nan namu ba zan faɗi ƙasar ba makwabtan ƙasashenmu ta turo da tambaya ne ita ta kasance mata ce ta biyu ga mijinta mijinta yana da mata ta farko yana da mata guda sun ji matare sai matar ta matsa masa da ya yi aure ya ƙara mata kishiya ya ce don yasa ta ce a shi kullum cikin balaguro ke ita kuma ba ta iya zama ita kaɗai sai ce zan kame ke aiki ta ce a ni dai mata nake so ka kawo to ni ban da yanzu matar da zan aure matar nan sai ta je ta ganta ta ce ina so ki auri mijina ta kwadaitar da ita yarinyar hatta da ta auri mijin nata yanzu da aka yi auren ashe ita wannan matar da ta sa mijinta ya aure da wata manufa ta saye wannan auren duk in babu mijin nan sai ta yi ta neman wannan yarinyar sannu sannu har ta koya ma wannan yarinyar ma ɗigo in ba mishin nan babu ruwanta babu mishin nan sai ta tabbiyan bukatar ta don mishin mutum ne mai yawan balaguro to sai ya kai ga yanzu ita kishi ita uwar gidar ta zamanto kishiyar mishin ma'ana kishiyar mishin ita matar take ba da labarin yanzu in mishin na gari in mishin na gida sai ya kasance uwar gidar ita ranta ma ɓacewa yake ita kullum gurin ta ma a ce mishin babu yana radda aka ce mijin yana ɗakin ita yarinyar wannan uwar gidar cikin haushi take don me yasa mijinta zai kwanta da kishiyarta ma'ana zai kwanta da matarta ita ma yadda kasan namiji guda suna neman mata maza guda biyu suna neman mace guda to haka suka kasance gare ta da uwar gidar da mijin yanzu shine take tambayar a bata shawara ya ya kamata ta yi muhallu shahid me ya kawo wannan matar ita uwar gida ta fada a maɗigo mijin mai yawan balaguro ne ita kuma gata mai ƙarhin sha'awa tana ganin da ta yi zina kuma ta yi maɗigo ta sa aka yi aure ta mai da abokiyar zamanta mai maɗigo wannan akwai labaru barkatai wanda suke nuna mata suna haka da ɓoye wai wannan kaɗan ne daga cikin wanda asirinsu ya tono akwai ma wanda wai suna yi ba su ma san da cewa haramun ba ne shi kuma wannan na karanta tambayar ce a ɗaya daga cikin ƙasashen laraba da aka ma wani babban malami ita ma wata mata ce mijinta ya kama su suna lalata da ita da kanwar mijin ita ma kanwar mijin an sako ta ne sai ta komo gidan yayan nata tana zama sai suka haɗu suna maɗigo da ya kama su sai ya ce kun san da wannan lahi ne ce ai ba lahi ba ne ai babu aya ko hadisin da suka nuna maɗigo haramun ne yanzu shi ne shi mishin yake tambaya wai haka ne maɗigon ya halatta daga wannan ne asirin ya tono yan uwa masu girma mu yi ƙoƙarin ba iyalinmu haƙƙinsu don tsare su daga faɗawa a cikin alfasha ta zina ko ta maɗigo in ɓangaren maza ne ko ta lewaɗi ko kuma ta wasa da hannu yan uwa masu girma alfasha ta lewaɗi da maɗigo allah ya siffanta ta da ta'addanci li'anna sharraha ya ta'adda ila ghairihi domin ita sharrin alfasha ita sharrin maɗigo da liwaɗi baya takaituwa kawai ga wanda suke yana yaɗuwa hatta a cikin sauran al'ummar manzo Allah yake cewa lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qatt hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw babu al'ummar da alfasha za ta yaɗu a cikin su na maɗigo da liwaɗi da yawan zinace-zinace har a bayyana abin ƙiri da ƙiri wanzu Allah ya ce face wannan al'ummar Allah ya jarabce su da cututtuka irin waɗanda ba su sani ba Allah ya jarabce su da yunwa idan aka ce yunwa kala biyu ce imma yunwa ta abinci ko kuma yunwa ta sha'awa sha'awa ta yaɗu a cikin al'umma sai kasance ba abin da ake in ba yawan hwaɗe ba ƙasashen turai shaida ne akan haka babu ƙasashen da yawan hwaɗe viol ya yawaita kamar kasashen turai dalilin wannan alfashoshin babu kasashen da cututtuka wanda baka ma taba jin su ba ake samun su kamar kasashen turai don haka nauyi ne mai girma yake kan hukuma da ta yi yaƙi da wannan alfashar don saboda kare haƙƙin sauran al'ummomin da ba su yi ashe idan akwai wanda ya kamata a ce sun yi yaƙi da alfasha ta liwaɗi da maɗigo su ne 'yan durwa de lom don saboda fitinar ba ta shahi su masu yi ba kadai hatta sauran al'ummar ta shahi su yana akan hukuma ta taka ma wa'annan burki ta hanyar sanya doka mai tsauri ga wa'anda suke yin wannan alfashoshin doka karara wadda babu tantama akan ta kamar yadda aka samu tantama akan ta 'yan kwanakin nan sannan su kuma iyaye su ji tsoron allah su yi tsoron amanar da Allah ya ɗora musu ta 'ya'yansu su tarbiyyantar da 'ya'yansu kamar yadda Allah ya umurce su su koya musu kumiya da nisantar laihi su yi ƙoƙarin kuma nisantar da su daga kafafen sadarwa na intanet misali domin wallahi intanet tana ba da gudunmuwa mai girma a wajen koyar da yara wannan hitsarancin akwai yaron da bai ma san mai lewaɗi ba akwai yanayi da bata san meye ma ɗigo ba ta hanyar intanet tana kallo sannu sannu tana kallo har ya kai ga ta yi sha'awar ta yi wannan wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima Allah yana so ya yahi muku Allah yana son ku da tsarki yana son ku da alkhairi amma waɗanda su sha'awa ce a gaban su gurin su a ce kun kauce ma hanya kaucewa mai girma kun koma kamar su ma'ana su ne yahudawa da nasaru muna fatan allah maɗaukakin sarki ya nisantar da mu daga fitina kowace iri wadda take ta ɓoye da ta bayyane allahumma jannibna alfawahisha ma zahara minha wa ma batan اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم عليك بقضاة السوء اللهم عليك بقضاة السوء اللهم عليك بقضاة السوء يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا اللهم عونك لإخواننا في فلسطين وعونك لإخواننا في نيجيريا وبالأخص في أريوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله